بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي بيرغوة جماد الأولى shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 19 ga watan November shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na bakwai insha Allah cikin jirangin darussa daga littafin akhlaqu al-ulama wallafar al-imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn ibn Abdullah al-Ajuri al-Baghdadi Allah ubangiji ya gafarta masa al-Imam al-Ajuri ya rasu a shekara ta 360 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama Allah ubangiji ya samu dace wannan littafi yana magana ne akan halaye da dabi'u da ya kamata a samu masu sana'ar ilimi na addinin musulunci idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyar wannan malami a inda yake kawo mana siffofin malamai da ya kamata a same su da su za mu tashi inda yake cewa فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق bayan da ya gama kawo wasu halaye da ɗabi'u sai yake cewa waɗannan ire-iren halaye da ɗabi'u su ya kamata a same su a tare da malami ko mai karantawa ko mai wa'azi a cikin halin zaman shi a majalisinsa tare da ɗalibai da sauran masu sauraron karatunsa sai ce wa amma ma ma yasta'milu ma man yas'aluhu anil ilmi wal futiya dangane kuma da ɗabi'un da ya kamata malami yayi amfani da su wajen mu'amala da masu tambayarsa ilimi da masu tambayar shi fatawa masu mishi tambaya da neman ƙarin bayani fa inna min sifatihi idza sa'alahu sa'ilun an mas'alatin daga cikin siffan malami na ƙwarai idan wani mai tambaya ya tambaye shi game da wata mas'ala fa in kana indahu ilmun ajaba idan yana da ilimi game da wannan mas'ala sai ya bada amsa ba zai mishi ruwa wannan ilimin ba ibnu qayyim yana cewa malamai suna yin aikin karamci da ilimin su ne wajen bayar da amsa kamar yadda idan almajiri ya roke ka baka bashi ba kayi mummunan hali to haka idan malami aka tambaye shi karatu ya san amsa bai amsa ba mummunan hali ne wannan karamci shine ka bayar da amsar ka saki jiki ka amsa musu wa qad ja'ala asluhu asluhu anna al-jawab min kitabillahi min kitabin wa sunnatin wa ijma' kuma malami zai sanya madogararsa game da amsar ya zama shine abin da ke cikin littafin Allah da abin da ke cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i wato zaka amsa mishi ne da abin da yake tabbatacce a cikin ilimi fa idza waradat alaihi mas'alatun idan ku aka kawo maka wata tambaya qad ikhtalafa fiha ahlul ilmi malamai sun yi sabani game da ita ijtihada fiha to sai ya iya kokarin sa fama kana ashbaha bil kitabi wa sunnati wal ijma' wa lam yakhruj bihi min qawli sahabati wa qawli fuqaha'i ba'dahum qala bihi mas'ala ce aka kawo maka tambaya to sai zama akwai sabanin malamai a ciki to abin da ya kamace ka shine kai iya kokarin ka wajen ba da amsa wadda ta dace ya ce abin da ya fi dacewa ya fi kusa da abin da ke cikin alkur'ani da sunna da ijima'i kuma bai fita daga zancen sahabbai da malaman fiƙihu bayansu ba to da shi za ka ba da amsa mu kiyaye dole ya zama abin da za ka ba da amsa da shi ya zama shi ne abin da alkur'ani ya ambata shi ne abin da yake cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne abin da ya gudana a bisa ijima'in malaman musulunci sa'annan kuma sa'annan kuma bai fita daga fahimtar sahabbai da fahimtar fuqaha'u a bayansu ba ibnu taymiya yana cewa dukkanin wani ra'ayi ko wata fatawa ko wata fassara da wani zai fassara ko da ya dogara da alqur'ani da sunna wajen fassara ta inda ta saba wa maganganun malaman farko ba za a karba ba wani daga cikin da wasu wasu mu muke samun kuskure inda mun ga abu cewa muna da hujja a cikin alqur'ani da hadisi to za mu iya ma girman wato tsaurin irin sabawa matafiyar sahabbai da tabi'ai fahimtar su game da mai alkur'ani yake nufi mai hadisi yake nufi ita ce fahimta mafi inganci fahimta ‘yan baya ba ta kai fahimtar su ba sau da in ka ga wani doron nassi wani doron nassi na alkur'ani da sunna kai kuma a fahimtar da ka gina yanzu wajen fassara shi sai ka ga fahimtar sahabbai ta saba wa wannan doron nassin to yana cewa kai ne fahimtar ka ba daidai ba kuma gane za ka iya ganin ga aya ga hadisi kai a fassara ka kaza ne sai kuma a tarar sahabbai su kuma suna fassarawa ko aikinsu ya nuna kaza daban ta yana cewa wannan fahimtar da kai ba daidai ba ce wannan mana misali yadda za mu gani a muna yawan faɗa muna cewa duk zancen da za a fara a fara da khutbatul haja gaskiya ne khutbatul haja lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne albarka ce to wannan fatawar daidai ce amma idan wani zai ce duk wanda ya fara da wani abu ba khutbatul haja ba dan bid'a ne ko bata ce to wannan zancen yanzu sai kuma kaga a aikace an samu cikin sahabbai da tabi'ai sun fara da wani abu wanda ba wanda laja ba kaga yana cewa su ba su dauka bid'a bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafifici amma kuma suna ganin halascin farawa da wani salati daban to in ka zo ka ce bid'a ne yanzu magana ka ta saba maganar su to dole magana ka ita za a ce ba daidai bace sai a ce ta yi tsauri ba daidai bace me yasa saboda aikin sahabbai bai nuna haka ba na fata mun gane to ne daga cikin lungu da galibi mutane suke faduwa shine duk magana in ta saba wa ta sahabbai da tabi'ai to kai ta ka fassara ita za dauka matsayin mara inganci koda ka dogara da doron wani hadisi saboda sun fi ka fahimta hadisan fassarar su ban ce fassarar kwaya ɗayan su ba idan wani ne yayin shuzuzi daga cikin su ya fassara wani abu da aka san abin da yake ma'arufi to wannan nashi amma abin da yake gama gari a cikinsu fassararsu manhajinsu Allah ya sa mun gane saboda kamar yake cewa ya zama fassarar da za ka yi ta zama akan alkur'ani da sunna da ijma'i kuma ba ta fita daga maganar sahabbai da malaman fiqhu da ke bayansu ba yace idza kana muwafiqan liqawli ba'd as-sahabati wa idza kana muwafiqan liqawli ba'd as-sahabati idan aka samu zancen da kake fada ya dace da maganar wasu cikin sahabbai wa qawli ba'd a'immatil muslimina kuma ya dace da maganar wasu cikin limaman musulmai qala bihi babu laifi dan ka faɗi wannan magana babu laifi dan ka faɗi wata fatawa ta dace da wasu sahabbai koda ta saba ma wasu kuma ba za a zarge ka ba kada wanda ya dauki dayar ya dinga zargin ka akan cewa kai kaza kaza kaza kaza wa in kana qadra'ahu mimma yukhalifu bihi qawli sahabati wa qawli fuqaha muslimina hatta yakhruja an qawlihim lam yaqul bihi idan kuma ya zama abin da kake gani ra'ayinka wani abu ne da ya saba wa maganganun dukkanin sahabbai da tabi'ai in ka faɗi magana za ka zama maganar ka ta bambanta da tasu ba ka da goyon baya a cikinsu to karka ba da wannan fatawar karka sake gaba da fatawa ta saba wa ainihin wato maganar sahabbai ga baki ɗayansu da su da tabi'ai wata hama ra'ayin ka ji magana sai ka fara tunanin to kana fa anya magana ta ita ce kuskure ka fara tunanin maganar ka ce kuskure wa wajaba alaihi an yusa'ila man huwa a'lamu minhu kuma ya wajaba ka fara tambayan wanda ya fika karatu ce algata malam ni ga abin da na gani amma na laliba ban ga goyen bayan wannan ra'ayi a cikin ra'ayin ƴan mazan jiya ba ko me ya kamata nayi aw mithlahu kuka tambayi wani sa'anka hatta yanka shifa lahul haqq dan gaskiya ta bayyana gare ka wa yas'ala maulahu kuma ka roki Allah ubangiji an yuwaffiqahu li isabati alkhairi wal haqq ya baka dace ya baka gamdakatar wajen dacewa da alkhairi da kuma gaskiya malam yace wa idza su'ila an ilmin la ya'lamuhu lam yastahi an yaqula la a'lam idan ka tambaye mutum game da abin da bai sani ba a tafarki na malaman gaskiya malamai na kirki to ba a so ka ji kunyar cewa ban sani ba kar ka ji kunyar fadin ban sani ba wannan kamar da muka ambata a baya akwai malamai da dama da suke dabdala akan wannan matsala daga cikinsu akwai shi khatibul bagdadi a cikin aljami'u li akhlaqir rawi wa adabis sami yayi babuka game da wannan sannan akwai ibnu abdul bari a cikin jami'u bayan ilmi wa fadlihi mun karanta inda yake magana akan wato fadin la adl sannan akwai ibnu qayyim a cikin ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamin duka waɗannan malamai da wasunsu sun yi waɗannan babuka haka nan al-imam al-bukhari shi ma a cikin kitabul ilm shi ma na cikin sahih bukhari sun yi magana akan wato kwadaitarwa zuwa ga faɗan ban sani ba sannan zaka ga haka da yawa a cikin maganganu da tarihi da siran mutanen farko wai za su ila mas'alat an mas'alatin fa'alima annaha min masail ash-shaghal idan aka tambaye ka game da wata mas'ala kasancewa wannan mas'alar tana daga cikin matsalolin rikici mimma wa mimma yurisu bainal muslimina al-fitnata ista'afa minha kuma tana daga cikin abin da take gadar da fitina a cikin musulmi sai ka ba da uzuri cewa ni ba na shiga cikin wannan fitina musamman a wannan zamanin jama'a akwai masail ɗin da sun zama masail na fitina wanda wasu sama ba su kai ai rigima a kansu ba amma saboda yanayin rayuwar da ake a yanzu to sun zama masail na fitina musamman a kafafen sadarwa to idan kai malami ne ko ɗalibin ilimi da kake nemo kanka mafita kake so ka tsira da imaninka da salahaka to karka shiga cikin waɗannan abubuwa kuma ko da an maka tambaya a kai ka ce kawai a yi haƙuri ba za ka amsa wannan ba saboda babu buƙatar ka amsa abin da daga ba da amsar ka ka faɗaɗa saha ta rikicin a da can kafin yaɗuwa wannan social media an yi ɗalibai masu zuwa wurin tafsirin wani da al'asar a tambaye shi tambaya in ya ba da amsa a je gun wani me yi bayan isha shi ma a tambaye shi washe gari a koma gun wani me yi bayan asuba shi ma a tambaye shi kuma kuwa sai a ce to ai wani malami ya ce kaza the next thing kawai sai ka ji malamai sun fara dabdala akan junansu suna abin nan suna sukar junansu to wannan abin bai da wani amfani ba addini bane ba alkhairi bane ƙara kuntata zakatan musulmai ne da nisanta junansu da junansu saboda kai a matsayinka na malami mai neman nagarta da salaha da tsiran al'ummarka da ɗalibanka da gyaran zukata ka guje wa shiga matsaloli da suke na rikici sa'awan wani rikicin tsohon rikici ne ko sabo wanda zai tambaye ka cewa waye yafi gaskiya tsakanin Muawiya da Aliyu me zaka ce game da kaza da aka yi a lokaci kaza irin wannan fitintunin suka ce ban sani ba ko kuma bana shiga cikin wannan matsalolin domin ba karuwa ne na ilimi ba ta da zaune tsaye ne ta haka kuma duk wata matsala wadda a yanzu ko a nan gaba ana rigima akan ta ka kiyayi tsoma baki a cikin ta da nufin sai ka yi magana sannan kuma wani abin mamaki shine waɗanda suke magana a cikin matsalar sai kaga suna wa sauran suna wa ƴan uwa ilzami cewa ai dole kowa ya sa baki wanda duk bai sa baki ba to munafurci ne ko rashin gaza ne ko ko ko khizlani wannan duka ba daidai bane jama'a shi kanshi wa'azi da karantarwa asalin shi fardu kifaya ne ba dole ne sai kowa yayi ba to balantana kuma wata mas'ala khassa a cikin sa gaba ɗaya wa'azin duka da karantawa fardu kifaya ne ba kaman sallah bane da za a ce duk wanda baya sallah ya zama munafiki to dan me kuma zaka ce ga wata mas'ala kwaya ɗaya dole sai kowa yayi magana akan ta alhalin duka masail din ma ba dole bane akwai wani littafi ina ga tana ya kamata mu yi wata ƴan ko muhadara ce kwaya ɗaya ko biyu a cikin sa wani littafi da wani babban malami ya rubuta a wannan zamanin ina ga na sa mana shi a cikin group shine abin nan da yake cewa khatarul qawaidil jadida ala manhajin salafiya hadarin da yake cikin kafa ka'idoji sababbi akan manhajin salaf kun kuka lura mutane yanzu kowa da ya fara magana sai ce duk wanda bai kaza ba munafiki ne duk wanda bai kaza ba ba dan Allah yake ba wannan ka'idoji ne kake kafawa akan ne ka kafa su duk wanda yace kaza kaza ne duk wanda yace a zabi jam'iyya kaza kaza ne duk wanda bai zabi wani ba kaza ne mutane su ta da ka'idoji babu tunani na ilimi kuka lura kuma sun yawa a cikin mutane sun yi yawa sosai irin wannan buɗaɗɗiyar magana to tana da haɗari ƙwarai ina ganin ya kamata mu sake dubo littafin yana nan ƙaramin littafi ne haka wataƙila zai sa mutane wasu su za wa bakinsu linzami almuhim shine ba dole bane sai ka saka baki akan kowace matsala matsalar ta zama tana da muhimmanci kuma saka bakinka a ciki zai kawo salaha ba ya kawo ƙarin fasadi ba to shi ya kamata ka sa baki a ciki akan rayuwa ma tukunna ba wai a matsala ta addini ba yace ورد السائل الى ما هو اولى به على ارفق ما يكون sai ka maida mai tambayar zuwa ga abin da zai fiye mishi amfani da hanya mafi tausasawa wa in afta bi mas'alatin fa alima annahu akhta'a idan mutum ya bada amsa akan wata fatawa da aka yi mishi daga baya sai ya gane yayi kuskure lam yastankif an yarja anha kada ya ji ainihin wato kunya ko nauyi ya ji kar ya ji kunyar ya ce na jama'a na yi kuskure na gyara kun tuna ina jin mun ambaci ai labarin Abdullahi dan Mas'ud ko Abdullahi dan Mas'ud ko ba wannan karatun bane Abdullahi dan Mas'ud ne ya ba wani mutum fatawa mutum ne ya auri mace bayan ya aure ta kuma an zo kawo amarya sai ya ga mahaifiyarta sai ya ji ya fi son mahaifiyar to kawai sai ya je ya tambaya Abdullahi dan Mas'ud a ƙasar Kufa shi yana zaune a wani ƙauye da kusa da Kufa Abdullahi dan Mas'ud sai ba shi fatawa ce ba komai in dai ta kafi so kana iya ka aure ta sai je ya saki wannan yar ya auri uwar sai bayan watanni Abdullahi dan Mas'ud sai ya je Makka Umara sai ya gamu da wasu cikin sahabbai yace ni fa na bada fatawa akan kaza amma ta kasa kwanciya a zuciyata fatawa ina jin kaikayi sai aka ce mishi subhanallahi haba alaga ta mala kai ko ai kamanta karatun ai ba haka karatun yake ba lalle wannan aure bai yi ba sadaka Abdullahi Mas'ud bai gama ma uzurin shi a Makka ba yayi marmaza ya gama umarar shi ya dawo Kufa da ya dawo Kufa ya fara cigiyar mutumin nan anguwa anguwa ƙauye ƙauye jama'a da Allah ko kun ji labarin wani mutum mai siffa kaza wanda yayi kaza yayi kaza ni na bashi fatawa ina neman shi har sai da aka nuna mishi ƙauyen su mutumin aka nuna mishi gidan mutumin yana zuwa yayi sallama yace fito fito fito yace an samu matsala a dawo da bako ya sha kwai fatawar da na baka kuskure ce na baka kaji kaji kaji ce to alga ta mala yanzu ya kake so in yi wannan mata kuma mutanen anguwa aka tara aka caba mala ai ya kamata ka sai da za a gyara wannan fatawa matar da har ta riga ta haihu mishi yace to dai aure bai yi ba wallahi kuskure na ne da haka ka sake ta ba ruwa na sai kama hanya ya tafi shi to kaga inda sai a ce to ai shi kenan tunda dai an riga ya wuce Allah bai kyauta gaba a dai kiyayi gaba a'a in kai fatawa ka gane kuskure ce ka san yanda za ka yi ka dawo ka gaya mutane cewa kuskure ce ba abun kunya bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗin magana Allah yayi wahayi ya ce a'a a canza a maida ita kaza Allah da kansa ma yace manan sahmin ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wanda malamai suna ganin dama Allah ya koya mu masu aikin ilimi ne tarbiyya in ya zama shi Allah da ya san jiya ya san yau ya san gobe amma me yasa bai sokar da hukuncin gaba ɗaya ba ya bi da shi ta wannan matakin saboda yayi mana sauki mu da malamanmu da iyayenmu da sauran mutane mu iya admitting mu iya admitting cewa mun yi kuskure kaza shine daidai goma an ka sake ganin kuskuren ka ka sake daidaitawa kuma alamar kana ci gaba da bincike kenan ilimi kisa zaka iya gano kuskuren ka to haka kuma in wani ne ma ya gano maka in wani ne ma ya gano maka ka yadda ka karba kada kai girman kai ƙarin ɗaukaka ne da daraja wa in kala qawlan faraddahu alayhi ghayruhu mimman huwa a'lamu bihi minhu aw mithluhu aw dunahu fa alima anna al-qawla kadhalika raja'a an qawli idan ka faɗi wata magana sai wani mai maka da martani wanda yafi ka ilimi yace maka ba haka bane ko wani sa'anka ya mai maka da martani yace ba haka bane ko kuma na ƙasa da kai ma ya gano cewa ba haka bane ya mayar maka to sai ka dawo daga barin wannan zancen wahamidahu ala zalika kuma ka gode wa wancan da ya maka wannan kyakkyawar nasiha wanda ya nuna maka kuskurenka ya maka kyakkyawar nasiha sai ka gode masa sannan ka nemi Allah ya saka mashi alkhairi kar ka yi girman kai ko ka yi inaji ko taurin kai in su ila an mas'alatin in ku aka tambaye ka game da wata mas'ala ishtabaha alqawlu alayhi fiha ya zama abin da ke matsayin amsar shi ya rikice maka ka kasa gane wajihin daidai daga kuskure a amsar kala sai ka ce salu gairi ku tambayi wani ni ban sani ba ku ji gun wani ku tambaye shi ni ban sani ba walam ya takallaf mala ya takarraru alai kada ya ɗaukar wa kansa da ƙarfin tsiya ya ce sai ya amsa abin da bai sani ba kar ka ɗauka kanka haka abinda baka sani ko ka ce ban sani ba amma ku tambayi ne ina ganin Allah ya mishi ilimi game da haka yuhadhdhiru min al-masail al-muhdathati fil bid'a ana ana kuma jan kunnan yuhadhdharu ana jan kunnan malami da mai bada amsa game da mas'aloli sababbi na bid'a duk mas'alar take ta bid'a ce kar ka yadda ka shige ta la yusghi ila ahliha bi sam'ihi karka je ka saurari masu bid'a da kunnanka ka ce bari in je in saurara ai zan iya tacewa bari in je in saurara dan in tattauna da su wala yarda bi mujalasati ahli bid'i kar kuma ka yarda da zama cikin yan bid'a kada majalisi ya dinga hada ku a gan ku kuna wa'azi tare a gan ku kuna harka tare in wata larura ta hada ku ta hanya ko tafiya ko wani taro wannan daban amma ya zama ina ake neman ka ina za a same ka cikin ‘yan bida'a, suwaye abokan tafiyarka ‘yan bida'a, suwaye mutanenka, suwaye kake wa mujamala ‘yan bida'a yau da gobe ta wannan yana cire aminci daga daga daga nagartarka yana kuma sa a tsoraci kalmomin bakinka domin shi dan adam a ɗabi'ance duk wanda ka kusance shi to babu mamaki dan ka kwaikwayi wani abu nashi laraba suna cewa man julisa junisa duk wanda aka zauna da shi ana yin kama da shi me yasa kaga a kimiyyance an gano cewa mata da miji idan suka daɗe suna rayuwa wuri ɗaya sukan narke su zama iri ɗaya haka matakeke ne su har tunaninsu wannan wannan field research ne aka yi aikace duk mutumin da ya rayu shekara goma sha biyar zuwa ashirin da wata mata ya kalli wannan da kyau ya gani in kuka jera haka aka ɗauki kutu sai kamar uwa da ƙanwa ne ba ku haka maku ta zama iri ɗaya tunaninku irin abincin da kuke ce da kuke kallon rayuwa saboda yawan zama wuri ɗaya don kana cakuɗeɗeniya da 'yan bid'a kafin ka ankara mafi ƙaranci shine za ka daina ganin munin bid'a da suke mafi ƙaranci kenan kamar wanda yake zama ne a cikin fasikai ko cikin mashaya ko cikin wanda suke ba sa jin magana yanzu misali kai da baka saba ganin ana shan wuyi ba da kaga ana shan wuyi sai hankalin kai tashi amma wanda yake zama kusa da su ko baya sha ko sai ya ga ba komai shi yasa zamanin sayyidina Mada Abdul Aziz da aka zo wani kame irin kaman nan na Hizba aka kawo mutane da yawa aka tafi da su sai wani ya fara ba da uzuri ce shi fa ba fashin giya yake shi zaune kawai yake ce me kake yi a wajen ce shi kawai na zaune ce to shikenan kai ma ka zama irin su duk wanda yake zama da wasu yana cikin su saboda haka jama'a mu kiyayi wannan muhimmi ne sosai kar ka zauna da yan bid'a wala yumarihim kar kuma ka ce za ka yi ta jayayya da su ustazanmu ya kamata mu shiga cikin taitayin mu jama'a yanzu mutane har kirari suke wa kansu cewa su sun iya jayayya da yan bid'a a zo in an isa a zo yan bid'an na in an isa a zo su ma suna in an isa a zo la hawla wala quwwata illa billah wato dole kai tausaya ma manhajin ilimi a kasar nan jama'a dole ka tausaya wa kanka ka tausaya wa al'umma irin yadda ake rayuwa saboda jahilai ne suka wayi gari da rigan malamai wasu kuma suka zama ba ma malamai kaɗai ba ma su ne ma kamar ka ce sensor board na malamai masu cewa wane malamta shi daidai ne wane malamta shi kuskure ne wane ya gyara kaza jahilan gari su ne sensor board ɗin jahilan yan facebook to wata irin al'umma ce wannan jama'a mutum da iliminsa da hankalinsa da shekarunsa wai jahilai su su gaya mashi ga abin da ya kamata a yi ga abin da bai kamata ba in yi kaza kuskure ne in yi kaza su haushi da da haushi da zagi to kuma a ɗabi'ar ɗan adam dole wani abun ba yadda ka iya sai ka saurara musu dan ɗan adam ne idan mutum yana da followership na jahilai in suka ɗauko wata badakala to dole ba da iya dole ya bi su akai Muhammadu Yusuf haka ta faru da shi a ƙarshen al'amarinsa game da Boko Haram so saboda haka an wayi gari jahilai su ne sensor board su suke sensorin cewa malami kaza daidai yake malami kaza kuskure yake saboda haka abinda jahilai suke so shi malamai suke to jahilai kuma suna son jayayya dan kayan su ce na ke su ce mai zaki saboda haka yanzu malamai da ustazai da da yan facebook duka kowa yana son a yi jayayya da shi dan a ce dan jahilai su yabe shi dan a ce shi malami ne to jayayya ba ta farkin ilimi ba ce jama'a sam ba ta farkin ilimi ba ce idan ma an yi ta to tana da ƙa'idojinta wanda kuma yadda ake da ba ta cika ƙa'ida imam malik babu yadda wani ɗan bida da ya da shi ba cewa sai ka zo mun tattauna ya cewa ni ina kan yaƙini ne akan abin da nake kai ne kake kan shakka to ka je ka samu wani ɗan uwanka da yake kan shakka sai ku yi ta tattaunawa amma ni ina da yaƙini akan abin da nake ba sai mun yi jayayya da kai na ƙure ka ba ƙure ka ce za ta tabbatar min da cewa abin da nake gaskiya ba ne da mutane mutane suke sai in sun kurawa ne sannan suka nuna mutane ma duniya cewa gaskiya suke akai so da aka jama'a muke yayi jayayya jayayya akan ilimi tana toshe basirarsa tana kwashe albarkarsa ko mu kiyayi biye majahilai ya zama su su ga mana me zamu da karatun mu kiyayi wannan asluhu alkitabu was sunna wama kana alaihi sahaba madogararka ko da yaushe ta zama qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tafarkin da sahabbai suke a kai wa man ba'adahum min at-tabi'ina da na bayansu cikin tabi'ai wa man ba'adahum min a'immatil muslimina da na bayansu cikin limaman musulunci wannan shine khulasar abinda ake dandana da cewa manhajin salafiya qur'ani sunna tafarkin sahabbai da tabi'ai da malaman farko wato duk mas'alar da zakai karantar ko hudubar da za ka yi ko wa'azi ko abin da za ka ƙarrara ya zama waɗannan su ne madogararka ka laluba ina aya alƙur'ani game da ita ina hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina fassarar sahabbai ina fassarar tabi'ai ina maganar sauran malamai a immatul huda su maliku su abu hanifa su shafi'i su ahmad ibn hanbal su isaac ibn rawiya su sufyan thauri su wane su wane waɗannan dai malaman wanda suka rayu a cikin waɗannan shekaru 300 na farkon musulunci duk abin da za ka yi wanda za ka faɗa game da musulunci yi ƙoƙari ya zama magana ka ba ta saɓa da irin abin da suke a kai ba don ka ka zauna lafiya da zuciyarka da rayuwarka da addininka kuma ka alkinta addininka ka mashi kyakkyawan abin nan wato ka sashi a cikin kyakkyawan mazubi wanda ba zai zube ya lalace ba kuma in addininka ya tsaya iya nan insha Allah ka tsira domin waɗannan suna da shaida daga Allah suna da shaida daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da shaida daga dukkanin al'ummar musulunci cewa zamunna ne na mutanen kirki yace ya amuru bil ittiba malami kullun ya dinga umurtar dalibansa da masu sauraron sa da su da su ainihin wato salaf wayanha anil ibtida ya dinga umurnin su da su guje makawo bid'a la yujadilul ulama karka dinga jayayya da malamai wala yumaris sufaha karka dinga jayayya da jahilai to da wa zaka yi kenan babu jayayya kenan karka jayayya da malamai mujadala kace sai ka kure malami sai ka nuna cewa bai iya ba kai ka iya aka ce karka yi wannan wala yumaris sufaha kuma baka yin jayayya da jahilai wawaye in sun takare ka kyale su wai za marubin lagwi maru kirama hammuhu fi tilawati kalamin lahil faham manufarka game da karanta alkur'ani shine fahimta domin fahimta ita ce abu mafi muhimmanci ta dabbarin alkur'ani da fahimtarsa shine abu mafi muhimmanci da Allah ya ku alkur'ani a yi shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha fahimta din nan ita ce ka fahimci sakon ya zama shi ne abu mafi muhimmanci game da karanta alkur'ani da kake wa fi sunanin rasul sallallahu alaihi wasallama alfiqh kuma manufarka game da karanta hadisai su ma ka fahimci fiqhun da ke cikin hadisan a dinga zaƙulo fiqhu fahimta alkur'ani wanda wannan shine abin da Allah zai maka baiwa da shi in ya so ka da alkhairi man yuridullahu bihi khairan yufaqihuhu fid din li Allah yubayya ma lillahi alaihi don je ka sawarwantar da abin da Allah ya ɗaura maka. Allah ya ɗaura maka ka karanta alkur'ani da sunna ka fahimci su ka aiki da su sai ka koma kana jayayya da su kaga ka lalata aikin da aka ɗaura maka kana yin wanda ba ɗaura maka ba wal ya'lam kaifa yataqarrabu ila maulahu kuma dan ya sanya ya zai ya kusanci Allah ubangijinsa muzakkirun lil ghafil ya zama mai tunatar da gafili wanda ya gafalta ya manta abin da ya kamace shi in ka zo wa'azinka ko karantarwarka ya zama a cikin wa'azin akwai faɗakar da shi dawo da shi kan hanya wa mu'allimun lil jahil wanda bai sani ba kuma in ya matse ka ya kusance ka ya zama ka karantar da shi ɗalibai sun sun taru a gabanka ko suna sauraron ka ko suna bibiyan video hat ɗinka ko suna bin pages ɗinka ya zama ƙaruwa suke yi da ilimi ya ya jahilci ake musu abinda suka gafala ana faɗakar da su akai ya da'ul hikimata inda aliha ilimi shine alhikima a aji shi a mazubinsa ko waɗanne irin ɗalibai a koya musu abin da zai amfane su abin da ya dace da matsayinsu a ilimi da shekarunsu da abin da ya kamace su wa yamna'uha man laysa bi aliha wanda kuma ba ahalinta ba kar a bashi misluhu misalin malami wanda ya san ciwon kansa yake aje komai inda ya kamata mislu tabibi kamar likita ne yadda uddawa'a haisu ya alamu annahu yanfa likita yana bada magani ne inda ya san cewa maganin zai yi amfani sawa'un na sha ne na shafawa ne na allura ne duk maganin da likita zai baka zai baka ne bayan yana da marin jayin zato ko yana da tabbas akan cewa wannan magani zai amfani wannan mara lafiya amma ba haka ba zai baka magani ba to haka ilimi kamar magani za a ba wanda ake da marin jayin zaton zai amfane shi wanda ba a da wannan zaton ba za a ba shi to malami ya zama kamar likita a wata magana ta wani mai hikima yana cewa yan bagi lil alimi an yakuna bi manzilati tabbah ya kamata malami ya zama kamar chef chef irin masu dafa abinci a gidan ‘yan gayu ɗin nan ko a wurin wani taro wanda ya ci attabbar alhazik gogaggen wanda yake ba da abinci ne aikin shi ya amalu li kulli qaumin ma'idatan tunasibuhum zai hada ma kowaɗanne mutane teburin abinci wanda ya dace da su kasan a gidan masu kuɗi da wuraren da aka san daraja abinci da hotaloli da makamantansu ana aje mutane musamman wanda aikinsa kawai shirya abinci ne in kun zo biki ko kun zo bakunta ko ka zo a matsayin guest da ya kalle ka da ya yi magana da kai ya sayar abin da ya kamata ya baka yawan abincin da kalar shi da irin kwanan da ya kamata ya zuba maka da ya kalle ka kawai ya san matsayinka da haka zai kawo kowa abinci yadda ya dace da shi ba zai ganka shirgege kuma ya kawo maka abinci ɗan kaɗan haka irin na almajirai ba mun gane tun daga kwanukan da su zuba maka abincin kowa gwargwadon alfarmarsa gwargwadon yadda za su mu'amalanci shi to haka ya kamata malami ya zama da wannan gogewar yana mu'amala da kowa yadda ya kamata a matsayinka na malami ko ɗalibin ilimi akwai inda zaka je har ka je ka dawo ma ko magana ba za ka yi ba za ka ce wa kowa komai ba kar ma a gane ka san wani abu saboda ka shiga cikin mutanen da ba san darajar ilimi ba ne ba za ka je ka yaɗa ilimi a kasuwar da ba a san darajar shi ba to kamar yadda muka sha faɗa wannan yana daga cikin abin da ya haifar da matsalar da ake cikin komai yaɗawa ake yi kawai ga kowa komai yaɗawa ake yi ga kowa me yasa har yanzu ka ga likitoci sun zo sun shiga facebook sun buɗe pages su ma suna ta karantar da anatomy da physiology suna so kowa sai ya zama likita ka taɓa ganin haka jama'a ko irin abin da ake koyarwa na online education ai sai ka yi rijista ka cancanta sai a koyar da kai a keɓance amma mu ustazai da ɗan uwan islamic chemist mu ne muke wannan sakarcin shi sa kuma ya zama mafito yanzu yan islamic chemist ba su da wani sauran sirri da ba su faɗa ba da su da yan me waɗanda ake sakawa da a rediyo ɗin nan a fm a kusan da ake saka sa a fm yan babalola yake kowa ne ne kusa mun sunan shi wani wanda ya siya gidan rediyon abin nan baba mai ake ce mishi ne ma da Allah ku tuna musu shi da kabur FM sai ka ji shi baba ota baba ota to kaga su basu da wani sauran sirri a ilimin su to da haka bai da wata daraja bai da wata daraja wannan ilimin tunda an waye gari kowa ma ya san shi kowa ya san duka abu da wanda yake da bukata da wanda bai da bukata to ma ustazai garin kyakkyawan tunanin cewa a yada ilimi kowa ya sani shi ne muke sakin komai to sai a wayi gari darajar ilimin ta na ƙasa ilimi wani abu ne mai daraja duk abu mai daraja kuma alkinta shi ake kamar zinariya ne alkinta shi ake jama'a kuma a baiwa wanda ya zo ya nema kuma ya cancanta kuma ya bi ka'idar nema me yasa yanzu misali makarantun islamiyya ma waɗannan na gargajiya suka bambanta da makarantun allo waɗanda ake irin da da inda islamiyya idan kana son ɗanka ya shiga a ce sai ka sai fom in ka cika fom sai ka saka kaza sai ka saka kaza sai ka biya kuɗi a banki ga uniform ga kai da kanka sai ka ji abin yana da daraja yana da daraja amma makarantar allo fa in akwai makarantar allo yanzu a unguwan nan da zaran ka dawo baƙo sabuwar unguwa yau asabar ko lahadi kai gari na zaka ce ba da Allah ku bi ayan makwabta ku tafi za su can za su je makaranta Allah malamin da ya san waye uban yaron ba daga ina suka zo me ya kawo su ba abin da ya san ce to ku zauna shikenan a ci gaba da ba wani mutunci babu daraja Qur'ani ne amma salon da ake yi wajen kata da shi yasa an wulakanta abu to ba ma wannan ba masu zuwa da yara daga wasu garuruwa wanda zai kwaso yaran ya kawo su agent din in ya kawo malamin malamin ma bai san ina ne garin yaran ba cases nawa ne zai faru yaro a accident ko a sace shi ko ya mutu malamin allan malamin makaranta allan bai san ina ne garin su yaron ba iyayen yaron a can wani gari ba su san ina aka kai ɗansu saboda ka shikenan yaron ya salwanta wannan ba su kirgu irin wannan cases saboda ka sai zama abin bai da daraja saboda ya zama babu wata babu wani wato wani procedure me yasa yanzu misali jami'a kamar ABU admission din take da tsananin daraja saboda wahalar da zaka sha kafin ka samu ko sai kayi jam kayi CME sai ka kama kafa sai kayi wane ne sai kayi wane ne haka ma sai kayi ta'addu'a haka ma sai Allah ya sa rabanka ya rantsi an baka din ma gashi ka zo har yanzu hankalinka bai kwanta ba sai an yi screening an ce to shikenan an yadda ka je ka register sannan fa za a fara maka murna shi sa har gobe yake da daraja inda an bashi an ce kawai to duk yan arewa su tun da dai nasar da wani ne ba zai daraja ba to abu mai daraja jama'a killace shi ake yi wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu kula musamman game da darajar ilimi mu sharrafa ilimi dan abu ne mai daraja malam yace fa hadhihi sifatuhu wa ma yushbihu hadhihi al-akhlaq ash-sharifa idh kana Allahu azza wa jalla qad nashara lahu adh-dhikr bil'il fi qulubil khalq yace wannan shine siffofin malami wajen mu'amala da masu tambaya da, da, kuma halaye masu daraja kwatankwacin waɗannan yace domin kuwa Allah ya ya girmama ambatan malami da ya sanya ƙaunarsa a cikin zukatan mutane malami mai karantarwa za ga mutane suna ƙaunarsa a zuciyarsu suna daraja shi saboda ka shi ma ya ci gaba da yin abubuwa na daraja fa kullama izdada ilman ana so ya zama malami duk sanda ilimin shi ya karu izdada lillahi tawadu'an ya ci gaba da ƙara kankantar da kai gaban Allah ya tulubur rif'ata minallahi azza wa jalla ya nemi daukakar sa a wurin Allah madaukakin sarki ma ashiddati hadarihi min wajibi ma yalzamuhu min al sannan ya zama mai tsananin taka tsantsan wajen aiwatar da abin da yake wajibi akan shi na ilimi sai malam yace zikiru sifati munazarati hadal alimi idha ihtaja ila al munazara ya mun ji ya faɗi cewa a guje ma jayayya to amma akwai lokacin da jayayya za ta zama labudda sai an yi ta ita jayayya ko jidali kofar ta ba a buɗe take ba wanda za a ce kowa ya shiga san da ya ga dama kowa ya fita san da ya ga dama kamar kofar kasuwa ba haka bane irin yadda mu yanzu ake kowa ya fito ya kirari ya ce in an isa a zo a yi muƙabala da shi shi ma ɗayan ya fito ya ce to in an isa shi kuma a zo a yi gana shi sharɗa kowa yana harba wa ɗayan wasu saƙonni ba tare da an gamu an yi ba in an tashi gamuwa kuma gamuwa ce ta rashin kyakkyawan manufa kowa ƙoƙarin shi kawai ya ƙura ɗayan kowa mabiyansu mabiyan kowa ƙoƙarinsu wanda suke goyon baya kawai ya ƙure kuma za a tashi ba wanda ya da an ƙure shi kaga babu natija kenan saboda ba a buɗe ƙofa take ba akwai wasu nau'i na tattaunawa da nau'i na wato jayayya waɗanda shari'a ta ba da dama a iya yi idan akwai bukata ko kuma nau'in tattaunawa wanda shari'a ta tsoratar ta hana a kai ta yi mummunan bayani a kai aga kamar misali Allah yana cewa jadilun billati hi ahsan mun taɓa yin karatu akan wannan to wannan jidalin wanda yake billati ahsan babu laifi ana iya yin sa amma kuma akwai waɗanda ba a yi na'am to shi ne ya ƙulla babi a nan a cikin littafin shari'a na wannan na al'ajiri ya yi magana mai kyau ƙwarai da gaske akan matsalar jidali da jayayya da shi da ibnu batsa a cikin al'ibana ni dai ban san wasu malamai da suka tattauna haɗarin da ke cikin jayayya a matsayinta na manhaji na karantarwa mummunan manhaji na karantarwa da ke cikin jayayya ban san wasu da suka tattauna kaman biyun nan ba shi wannan malami al'ajuri a cikin shari'a da kuma ibnu batta al'ukubari a cikin a cikin al'ibana saboda ka sai a koma wannan wurare saboda manhaji ne na ahlus sunna guje ma jayayya da ka san kawo shi a cikin tafansu na aqida qala qala muhammad ibn husayn malam ajuri yace ilamu rahimakumullahu rahimakumullahu wa waffaqana Allah wa iyyakum lirrashad ku sani ya ku masu karatu Allah ubangiji ya muku rahama Allah ubangiji ya sa da mu da ku mu dace da abin da yake shine shari'a anna min sifati hadha al-alim al-aqil daga cikin siffofin malami mai hankali da muke magana allazi qad faqahahu Allah fi din malamin da Allah ya sanashe shi addini wa nafa'ahu bil ilmi malamin da Allah ya sa yana amfani da iliminsa sa Allah yi jadila da gaske zubar shi ne kar ya zama mai jayayya wala yi mari kai zama mai yawan ja'in ja wala yi mari baya ja'in ja wala yi ghalibu bil ilmi baya kokarin sai ya sauke wa wani darajarsa ta hanyar amfani da iliminsa baya kokarin ya ci mutuncin mutane ko ya sauke musu alfarmarsu da iliminsa illa liman yastahiqu an yaglibahu bil ilmi shafi wanda kawai za a yi kokarin a galabaice shi da ilimi shine wanda ya cancanci haka kamar abin da aka yi ma Abu Jabbar a gidan Sarki Kabara to wannan ya cancanta ne a yi mishi aka galabaice shi da ilimi a ƙarshen al'amari tun gaba kai kan batun shari'a وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيج يا يعني أغلبتون da ilimi shine a buƙatu zuwa ga tattaunawa a wani lokaci ɗaya a wata hala guda ɗaya a buƙatu zuwa ga tattaunawa da wani cikin waɗanda suka bi tafarki na karkata liyadfa'a bi haqqihi batila man khalafa al-haqqa dan a tunkuta bar a sa gaskiya a tunkuɗe barnan wanda ya saba wa gaskiya bal naqdihu bil haqqi ala al-batil kenan ko wa kharaja an jama'atil muslimin haka samu wani ya fita daga cikin musulmai kamar yadda shi wancan na Kano dan yayi ya fita daga cikin al'ummar musulmai gabaki daya yana maganganun da ba taba jin wani dan bid'a yana yin su ya ta tara barna munanan barnata ku iri daban-daban ya zuba a cikin buhun shi yana ta fito da su to wannan kaga wajibi ne akan musulmi ya tsaya a maganin shi kamar yadda aka yi fa yakunu ghalabatuhu li ahli zayyi ta'udu bi barakatihi ta'udu barakatuhu alal muslimin sai zama wannan nasarar da zai yi akan wancan bataccen zai zama albarka ne ga musulmai ba kan shi yayi wa ba yawa musulmai ne kamar da lokacin da haka ya faru sai da aka samu wasu da dama daga cikin masu bin shi a harkar kogo dinnan suka tuba tun ƙarya yake ta musu cika baki yake ta yi ba su sani ba da suka ga an zo gashi a gaban wasu matasan malamai waɗanda ba ma sa'o'in shi bane a yadda yake nunawa kawai ya dinga zufa wuni guda ya rasa abin da zai faɗa sai suka fara ganin to wannan malamin anya kuwa dama ashe ba ashe ba baro dole ta gina bata shiga bane ashe sweet campo ne san sweet campo ko yana abin da ka saka a baki ko ka ji babu komai ce ala jihatil ittirari ila al munazara za a yi haka ne idan ya zama abin an tarsa su zuwa ga haka kamar da Imam Ahmad ibn Hanbal da ya tarsa su yi munazara da Ibn Abi Du'ad kuma ya kure shi a gaban sarakunan da suke goyen bayan shi wannan dan bid'a la ala ikhtiyar ba wai bisa zabin ka bane ba abin da kake so bane to mu yanzu mutane abin da suke so kenan kullun zaka ga ana sanarwa ana gayyatar wanda duk ya isa ya fito shi ma wancan ya gayyaci cewa duk wanda yake ganin an haife shi da jini ya fito duk wanda yake ganin ya karanta ya fito wallahi in muka tasa mutum gaba ba za a gane shi ba in muka yi kaza kaza kaza kaza wannan ba ilimi bane jama'a ba ilimi bane sam abin sai ka ji kamar ka sa hannu a kakai kuka kuma mutanen mu ɗaliban ilimi da ci wanda suke cikin ahlu suna da wanda suke cikin yan sufayen kowa zaka same shi da wannan hayaniyar sai wanda Allah ya sani sai Allah ya taimake ka zai tsare ka daga wannan hayaniyar لأن من صفة العالم العاقل Allah ya jalisa alal ahwa'i wala yujadiluhum yana daga cikin sifan malami wanda yake da hankali ya san ciwon kanshi baya zama da jahilai an bid'a kuma baya tattaunawa da su wa amma fil ilmi wal fiqi wa sayr al ahkami fala yace amma dangane da mas'ala ta wato ilimi da na fiqhu da sauran hukunce hukunce to fala yace to ba a yin haka babu buƙatar tattaunawa sai in tattauna ce ta fahimtar juna فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها idan mutum ya buƙaci sanin wato wata mas'ala wadda ainihin wato ta rikice mishi ya rasa yadda zai ya gane ta likhtilafil ulama'i fiha saboda malamai sun yi sabani a cikin ta la budda lahu min an yujalisa ulama ويناذرهم حتى يعرف القول فيها على صحته sai ya fahimci cewa babu yadda za a ya fahimci wannan matsala sai ya je ya zauna ya tattauna da wasu malamai ya yi tattaunawa da su akan wannan matsala kafin ya gane me gaskiya wa in lam yuna lam taqwa ma'rifatu in bai tattauna ba ilimin shi game da wannan ba zai karu ba ba zai fahimta ba wani zai ce to shi abin da yasa yake so ya tattauna saboda a wajen tattaunawa akwai abubuwan da zai fahimta wanda da bai gane ba a wajen tattaunawa akwai abin da yake so ya samu ƙarin ilimi ana ta rikici wasu sun ce eh wasu sun ce a wasu sun ce halal wasu sun ce haram wasu sun ce mustahabi wasu sun ce wajibi wasu ce sunna wasu ce bid'a to yana so ya tantance wannan mas'alar da haka bari ya je ya tattauna da malaman da tattauna da masu yin wannan magana dan ya gane to me za a ba mai wannan magana amsa kila lahu sai a ce mishi bi hadhihi hujja yadkhulu al-adu ala an-nafs al-muttabi'a lil-hawa da wannan hujja abokin gaba yake shiga cikin zuciyar mai son zuciya wani abato bata za ta shiga cikin zuciyarka garin haka garin cewa duk wanda ya faɗi wata magana sai ka je kun tattauna da shi kana so ka yi jayayya da wani akan maulidi ka yi da wani akan shiga aljanu jikin mutane ka yi da wani akan hukuncin laya ka yi da wani akan hukuncin rawani ka yi da wani akan hukuncin asuwaki ka yi da wani akan hukuncin tangimi kai kullum dan mukabala ne duk wani sabon zance sai kai mukabala akan shi zaka tara barna da yawa a cikin kwakwalwarka fa yaqulu in lam tunadir wa tujadil lam tafqa sai ka ji yana cewa shedan yana ce maka in dai baka tattauna ba baka yi jayayya ba ba abinda zaka gane fa yaj'alu hadha sababan lil jidali wal mira'il manhiya an sai mai da wannan dalili da zari'a na tattaunawa da yin jayayya irin wadda aka hana allazi yakhafu minhu su'a aqibatihi allazi haddarnahu annabi sallallahu alaihi wasallam wanda irin wannan jayayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu kuma ana tsorata mana makomarta wa hadzarnahu al-ulama wa hadzarnahu al-ulama ko malamai min aimati muslimin cikin malaman musulmai su ma sun ja mana kunne sun mana tankiya akan shiga irin wannan jayayya faqad ruya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arwayto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man taraka al-mira'a wa huwa sadiqun banallahu lahu baitan fi wasatil janna wanda ya daina jayayya alhalin yana da gaskiya Allah zai gina mashi gida a tsakatsakin aljanna wannan hadisai ne daban-daban malam ya kawo su anan riwaya bil ma'an da aka yace fa qadru wuya akwai hadisai akalla guda uku anan wajen hadisi na farko shine riwaya Anas dan Malik wanda Tirmidhi da Ibn Majah suka ruwaito da lafazin man tarakal kadhiba wa huwa batilun buniya lahu في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن ومن حسن ومن حسن خلقه بني له في أعلاها وأن اللفظ ضعيف بهذا اللفظ كما يدعي الشيخ الألباني يكي فرأة كنسة سبب ضعيفة أو كما حديث أبو أمامة وأن أبو داود يروي تود اللفظ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة نالا من تواني جدا a cikin farfajiyar aljanna liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan ga wanda ya daina musu da jayayya ko yana da gaskiya wa baitin fi wasatil janna da kuma gida a tsakiyar aljanna liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan da wanda ya bar ƙarya koda da sunan ba'a ne ko zolaya wa bi baitin fi a'al janna kuma na lamunta wani gida a saman aljanna liman hasuna khulqu ga wanda halin shi yayi kyau wannan riwaya ce take hasana ita ce asalin ummul bab din ko kuma hadisin mazu dan jabal wanda ke cikin mujamul tabarani wanda shi kuma bai da wani lafazi kwatan kwacin wannan a takeice dai hadisi ne tabbatacce ta fuskar ma'ana ibnu qayyim a cikin littafin madarijus salikin yana cewa an sanya gidajen guda uku gwargwadon darajar halayen husnul khulq shike da gida na can sama na tsaka tsaki kuma shine wanda ya bar ƙarya na ƙasa kuma shine wanda ya bar jayayya ce saboda haka suke ladan barin jayayya yana ƙasa da ladan barin ƙarya ladan barin ƙarya kuma yana ƙasa da ladan kyakkyawar ɗabi'a yace domin su kansu biyun nan suna cikin kyakkyawar ɗabi'a da barin ƙarya da barin jayayya duka cikin kyakkyawar ɗabi'a ne saboda ka sai mutum ya ƙarya haɗa dukan sai ya samu na can sama haka nan malai sake cewa wa an muslim gune ya sa annahu kana ya qulu iyyakum wal mira a hirdinku ku daina jayayya fa innaha sa'atu jahalil alim lokacin jayayya shine wato black point inda ake gane jahilcin malami daidai sanda malami ke jayayya to ya zama jahili kamar daidai sanda mumini yake sabo da ake zare imanin shi din zai sha giya ko zai zina ko zai sata da annabi ce baya iya aikata wannan barna sai an zare imanin to haka malamai suke ganin malami bai iya shiga cikin jayayya da musu har sai an zare siffan malanta wa biha yaftaki shaytanu zallatahu shedan yana amfani da jayayyar da malami yake yi ya taɗe kafar shi anan ne zai zaka ji malami zai yi ashar zai yi ƙarya zai yi fajirci zai yi zai yi zai yi mummunan magana zai yi asasshiyar magana in yana cikin jayayya ne zai yi wannan amma yana cikin haicin shi ba zai yi ba saboda a lokacin ya rabu da ilimin sa shedan ne jagoransa ga wata muhimmiyar magana za mu kwana a kanta maganar al'imamu al'asan al-basari wannan da muka karanta yanzu yana cikin musnad na al'imamu darimi da littafin shari'a na al'ajuri ɗin dai da kuma ibn batta a cikin wancan littafi na shi al'ibana an shari'ati alfirkatin najiya hassan al-basari yake cewa mara aina faƙihan yumari ce mu dai da idanmu ba mu taɓa ganin malami da ya kira ya kai a kira shi malami masanin ciwon kansa masanin fiƙi wanda yake jayayya ba mu taɓa gani ba duk ƴan jayayya ba malamai bane ƴan takife ne kawai ma ra'aina faqihan yumari ba mu taɓa ganin malami da ya fahimci addini ya san fiqhu a iya waɗanda su malam Hassan al-Basri suka gani shi ba su taɓa ganin malami yana shiga cikin harkar jayayya ba su wa yake shiga kenan ƴan takife ƴan ba na iya waɗanda ruwan ilimi ya buga yayyafi ne bai gama jika su ba kamar da malal bani namu yake faɗa Allah ya gafarta mishi zaka jama'a mu kula da wannan ka'ida ma ra'aina faqihan yumari ba mu taba ganin masanin ilimi yana jayayya ba domin ba kayan shi bane wannan yana cikin shi ma littafin al-ibana ta ibnu barta saboda cikin suwaye kake so ka zama cikin malamai da tawagar su ko cikin yan jayayya da tawagar su ko cikin ‘yan bana na iya da jahilai da ‘yan surutu da ‘yan a yamutsa hazo kuma zama mu kalla da kyau mu gani a aikace fiye da shekara nawa ana wannan jayayya da musayya shin ta sa wani ya canza goalpost ɗinsa wani ya canza daga inda yake ya kuma wani waje kowa yana na inda yake yana ƙara tattaro makamai na kara wannan ra'ayin nashi abin da ke canza mutane shine karantarwa cikin natsuwa ana ta karantar da su ana ta karantar da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekarun da yana karantawa so nawa yayi jayayya da aka ce wajadilhum bati hasan bata fa kirga ba ya tattauna da yahudawa lokaci kaza ko lokaci kaza kuma duk su ne suke zuwa su nema sana ta tattauna din ba wai shine yake cewa an kun isa ku fito shi da yake da gaskiya ba haka yake cewa ba haka sauran malaman musulunci haka sauran a'imma mun ji magana game da Imam Malik haka Imam Ahmad ibn Hanbal haka duk sauransu Shafi'i yayi munazara da yawa amma munazararsa akan babuka na fiqh abokan tattaunawarsa waɗanda suke masana ne a fiqh ko makamancin sa kuma munazara ce take hadi'a babu babu fitina a cikin ta sam wane ya faɗi wajihin maganarsa wane ma ya faɗa kuma har ya kasance ma Shafi'i yana yin addu'a yana cewa ya Allah ka ba ni iko in na ga gaskiya a gun abokin tattaunawa ta na karɓa addu'a yake yi ma kafin a tattauna din so da ka zama mu kula mu gane wannan ba manhaji ne na ahlus sunna ba manhaji ne na na na aka kawata mana shi muke ganin shi kamar wani abin alkhairi za mu saurara ne insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi